بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mitarin alkhairi da albarka na lahadi daren litinin tara da watan rabi'in al'awwal hijirar jakadan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da hudu da wata na tara watan Septemba miladiya 2023 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatunmu na littafin iziya a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na annu da yake wannan unguwa ta maɓoyar amare a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau da ikon Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi darasi na 20 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a wannan majalisi. Muna farawa da yawa wannan ƙasar addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana aminci da kwanciyar lafiya da zaman lafiya. Duk wanda ke nihinmu da sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar masa da kayansa. muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala wa'innan jagororin da Allah ya jagorantar muna, Allah subhanahu wa ta'ala ya kama hannayensu zuwa ga abin da yake watan daidai, bai subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Kamar da na faɗa za mu tashi darasi na ishirin daidai, kuma za mu tashi a cikin sabon fasli na shurutu sihatu salatul ma'amum. Za mu tashi akan sharuɗa na ingancin sallar mamu yaushe ne mamu yake yin sallah ta zamanto ta inganta idan aka ce al-ma'mun shine wanda yake sallah bayan wani mun bayyana al-imam wanda yake sallah gaban wasu al-munfarid wanda yake sallah shi shi kadai mun bace karatun ko to dan haka ya hukuncin menene sharuɗan da ya kamata mamu ya cika ashe ba liman kadai ba hatta mamu akwai abin da ya kamata a ce sun cika na sharuɗa mala ce to wa'annan sharuɗan guda biyar ne khamsatun guda biyar ne al-awwalu shar'in farin al-iqtida'u wa huwa an yanwi annahu ma'mumun bil imami al-iqtida shine kwaikwayo cewa fa shi ya yi ƙudurta cewa a zuciya ya ƙudurta a zuciya cewa shi yana biyar liman ne bambanta ana son mamu idan ka zo liman zai ba da sallah to kai ka ƙudurta a ranka cewa kana biyar liman ne ba za ka yi sallah ka kai ba ne ƙarƙashin jagoranci kake nawa na wanda ke ba da sallah wa anna salatahu tabi'atun li salatihi sallar ka tana biyar sallar liman ce zaka karatun Fatiha liman shine karatunka kuma ba za ka ba sai in ya ba za ka yi ruku'i ba sai ya ida ruku'in sujuda ma haka da makamanta duk wani abu da za a yi kai ne zaka jira sai in ya gabatar a lokacin da ka gabatar da wani abu na na rukunne cikin rukunnan sallah gabanin shi liman ya gabatar sallar ka bata yi ba ko kun bayyana to dole sai ka sa ka cewa kai kana biyar liman ne kana biyarsa ne kana koyi da shi ne in yayi kabbara yace Allahu akbar kai ma ka kabbara in yayi ruku'i kai in ya taso ka taso in yayi minti biyar a sujuda kai ba za ta so zaka ba sai ka jira ya ya tashi saboda kai salatuka tabi'atul li salatihi sallaka tana biyar ta sace mun fahimta fa in tabahu min ghairi niyyatin batalat salatuhu in har idan mutun ya ya bi liman sallah ba tare ya kulla niyyar cewa ba zai bi ta sallah ne ba cewa zai sallah bayan sa kuma lace sallarsa ta baci sai dai kuma anan eh wasu na ganin cewa wannan kalmar ta yi muni ƙwarai a ce sallar ta baci duk da ita niyyar abu ne kudurtawa ne a zuci ake cewa zan bi sa ba sai ka furta ba amma zancen sallah ya baci wata magana ce mai zaman mai zaman kanta bambanci karatu daka ana buƙatar kai koyi da liman daka in yayi ruku'i kai in yayi sujuda kai shi yasa ma suka ce gun sallah liman yana da mutane kala uku na farin yana da aboki na biya da yaya kuma na uku yana da kane suka ce da abokin liman da yayan liman duk ba sa da sallah abokin liman bai da sallah yayan liman bai da sallah kanan liman shi ne ke da sallah to waye abokin liman waye kanan liman kuma waye yayan liman yayan liman shi ne wanda ke rigar limami kakin liman ya kai goshin shi da ƙasa shi ya jima can ƙasa ya riga yi shi kenan ko duk wanda zai riga liman bai da sallah abokin liman ma haka shine wanda yake yi zoji doji da liman to kanan liman shine wanda sai in liman yayi sannan yake yi kuma haka ake son ka zamanto a cikin tsarin sallah asani na biyu Allah ya atamma muftaridun bi muntafid muntafid kada wanda ke sallar nafira ya bai wa mai farilla sallah wa bil'aksi a sabon bai ba malikiya ne sun matsa nan gaskiya wannan matsalar malam jabi sun matsa kan cewa idan kana nafila to ba a yarda ba ka bai wa mai farilla sallah wanda shekul islam ibn baz da kuma al-uthaymin alaihi rahmatullah da mafiya yawan malaman hadisi sun tafi akan cewa ba laifi mai nafila ya jagoranci mai farilla sallah bambancin kawai ne ya ci Allah ya dace da mu to dan suka ce daga cikin sharadin Allah ya atamma muftaridun bi muntafil wanda ke farilla kada ya kuskure bi mai nafila sallah amma mu a fatawar mu gaskiya ko da kaga mutun zai nafila kai kuma kana zaka yi farilla zaka yi bisa sallah ba laifi as-salis na uku an yattahida al-fardani fi zuhuriyatin aw ghayriha kidaman to sallar da za ku yi zai jagorance ku sallah kai kuma za ka bi su kun hadu a sallar ma'ana sallar azhar ce za ka yi to ya zaman to shi ma azhar za yi ko da ba farilla ba nafila zai ba farilla za yi amma wa'annan farillan su hadu in azhar ce azhar azhar da azhar la'asr da la'asr magriba da magriba lisha da da lisha subahin da subahin fala yusalli zuhuran khalfa asr wala al'aks wanda ke sallar azhar ba zai bi wanda ke sallar la'asar sallah ba idan limamin ka yana sallar la'asar kai kuma baka yi azhar ba ku zaka kebance ne a masallaci kai taka sallan kai kadai ko kuma a'a zaka bi limami ne sallah to shine malai yace anan gabar inji abul hasan al-maliki Allah shi yahi masa yace baya halitta ka bi wanda yake sallar la'asar salla a matsayin ka zakai azhar Allah ya sa kuna fahimta kun gane karatun to me muka ce a karatun baya muka ce ya ba laihi ya inganta ba kai laifi ba dan ka bi me me la'asar salla a matsayin kana yin sallar azhar kai ne barci misali barci ya doke ka wa kai maka allurar barci baka falka ba sai lokacin da la'asar ta shigo ko daga falka ana kiran sallah sallah wace sallah la'asar kai kuma baka yi ba azhar ba to da ka ba laihi zaka je masallaci kai sallah cikin jami'i amma da sharadin niyyar ka ta bambanta da niyyar su kai kai niyyar yin azhar shi kuma liman yana niyyar mi la'asar kuma mamun ma la'asar kai kuma kai ne kake da azhar in an ida sai ka tashi ka kawo taka la'asar ki wannan duk wanda ya wannan yayi daidai Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan daidai mun bai karatun amma dai eh idan ya canza bil aks me la asar yabi me azhar me raka uku eh eh ana magariba a wannan gabar su malaman malikiya da na fara mu fahimta su sun ce ba a yi malaman malikiya su sun ce ba a yi amma a gun wasu malamai tunda zaka iya biyar mai la'asar sallah kana azhar to zaka iya biyar mai magariba sallah kana la'asar lokacin da ya raka'a uku sai ka tashi kai ka ci ko raka'a daya da niyyar mi da niyyar la'asar sai dai su malaman malikiya gaskiya sun karfafa sun tsananta wannan bangaren sai dai kuma ya halitta kamar da malamai su bad ibn baz suka yi bayani kalbi majmul fatawa nasa fatawa bin baz ya ya ka wannan zancin cewa ya halitta Allah ya dacar da mu mun bace karatun ko pastor wanda ke magariba fa sai ba kai magariba ba aka zo kuma ana isha'i Na'am, a barikitan su dai kowace sallah ce dai in dai ba iri ɗaya bace baka biya, amma sauran mazhabikin zaka iya yi. Yanzu wanda ke magariba, ai shi yasa su malaman magariba suka ce ba a yarda baka bi wani sallah. Sannan ana iya a samu sallar ta zamanto adadin raka'a cikin basu daidaita ba. To a wannan gabar wanda ke lishayi, ai wanda ya bi limamin da ke isha'i sallah, su wannan fatawa wannan mas'alar malamai sun rubuta kashi uku na farin malaman malikiya su suka ce kwata kwata ba bai halitta kai kabi wasu suka ce a'a to sai dai kai taka nan anan dai kan ba za ka bi su ba za ka kai bunci suka ce za ka bi to sai aka tambaye su ya za a yi raka'a guda hudu ce a can da kuma raka'a ka uku ce suka ce abinda za a yi shine idan aka yi raka'a uku idan aka yi raka'a uku yanzu ba tashi za ka guda ba to kai ba za ka tashi ba sai ka jira liman sai ya tashi ya kawo wannan ƙarshen ya cika raka'a hudu in ya zauna yayi tafiya kai kuma sai kai ta ya tashi ka sallame sallah kuma suka ce sallar sa ta yi Allah ya dace da mu sai dai kawai abun da ni zan faɗa anan shi irin wannan irin wannan masail ijtihadiyya kawai ka dinga kallon abun da yafi tarjihi ya fi karfin dalili kuma abun da yafi kwanta maka a rai abun da in ka sa akwai abun da koda an ce maka ba laifi kai sai ka ji kuma kana da damuwa akai to irin wannan gwarin sama yafi shi ne mafi a'ala abinda in kai zaka ji kana dame a kansa to barin wannan abun shine mi shine mafi a'ala ina fatar mun fahimta wallahu ta'ala alam malike cewa arrabi'u na hudu an yattahida fi ada'i wal qada'i sannan kuma ya zamanto sun sun hadu a cikin bayarwa da kuma da yin sallah a lokacin ta ko kuma ramko ya zama to sallar da zaka yi bayan liman koda azhar ce to wannan sallar kai ba ranko bace zaka yi tik sallah ce ta wannan lokaci yanzu misali mutun ne aka sa aka yayi doguwar suma yayi doguwar suma bai samu sallar azhar ba sai washe gari gabl azhar sai ya falka kuma ga lokacin sallah yayi mi zashi yanzu sallah ko to yanzu in za a yi sallah wace sallah za shi jama'a eh to ita waccan wa eh mun yi wannan kataracin fa anan mun yi nan ka tambaya barin tambaye ku idan mutum na biyar ka bashi mutum ke biyar ka bashi akwai tsoho akwai sabo in ka tafi wanda ake fara da shi eh malaman malikiya suka ce abinda za shi anan sallar azhar ce dai ba ta yiwa mutum yayi wata sallah gabanin wata dole ita azharkin ta je ana biyarsa da haka lokacin zai wadatar masa ya rama azhar da la'asar kin jiya kafin ya zo lokacin kuma sallar bai fita ba abinda za shi shine zai kulle niyya yayin sallah tare da tare da liman amma shi fa azharkin jiya yake yi shi kuma liman yana azharkin yau in yayi la sai la to su anan su nan malan ya ce ba zai ayi ba auren to da shi ram ko yake kuma wannan yana yin sallah ta wannan lokaci ce za su malike suka ce zai fara da sallar da ya tarar ana yi ne zai fara da sallar da ya gada ana yi ci wannan fatawar malikiya ce a yadda kuka faɗa cewa zai ta yau wannan fatawar maliki amma suka ce a'a sai ya ramo wancan bashin sannan kuma ya zo ya ya ci gaba da sallah ta ta yau Allah ya datar da mu bala ya ce ay fala yusalli dhuhran qada khalfa man yusalli man yusallihi ada'a wal aks bai yiwa wanda ke rama sallah ta azhar misali sai yayi yayi sallar azhar bayan wanda shi ba ramko yake yi ba kamar dai wannan maganar da muka yanzu ko bambanci karatun Allah ya datar da mu al-khamis na biyar al-mutaba'atu shine kabibi liman kabisa kai masa ladabi cikin abin da yake yi fil ihrami a wajen kabbara was salam da kuma sallama falau ahrama aw sallama qabla al-imami aw sawahu fihi ma batlat salatuhu da mutum zai yi kabbara harama ce Allahu akbar a ƙare ya kama bisari a masallaci liman bai kabbara ba sai kai kai kabbarar ka ko a zo sallah mai sallah kai ka'ida tahiyya kai mu annabi salati ka roki Allah ya kare ka da wa'annan aba guda hudun ko to kuma shi bai sallame kai ka sallame kaga sallar ba ta yi ba sallar ta lalace batalat ta lalace to dole ana buƙatar mutaba'a ko kuma ka sallame limana cewa as kana ga cewa assalamu alaikum kina askara as to an kare da kai kai ma sanar ba dai ba ko kuma liman yana kabbara na Allah kuma kana Allahu akbar dole buƙatar ake yi shi liman inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi an sanya liman da a dinga koyi da shi ne dole sai liman ya kabbara ya natsu sannan kai ba ka kabbara in ya ruku'i sannan ka bisa in ya taso kai ma ka taso in yace sujuda ka tafi amma in ka riga ya suka ka daidaita da shi fa an samu matsala a sallar ka wa amma wa amma ghayruhuma duk abinda ba ba kabbara harama ba da sallame sallah fasamaqu fihi ghayru mubtilun lakinnahu haramun to mal yace dan mutun ya rige liman a cikin sa to baya baya bata sallah sai dai haramun ne wal musawatu fihi makruhatun kuma ka daidaita aliman cikin wannan abun makruhi ne misali malan ya ambaci abu guda biyu kabbara da sallami sallah tambaya anan idan mutun ya rige liman yin ruku ya salastaki liman ya ta liman yana yayi kabbara amma bai isa ba kai kuma kai ka tahi sai ka rige shi ruku ya kabbar ka ya sallaka take to nan malai yanda cewa babu laifi ko to kuma amma alkawai sai ce haramun ne ai duk abin da ake cewa haramun ne alharam shine ma yusabu ma yu'aqabu fa'ila ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarika abinda za a rubuta maka zulubi in kai za a baka lada in kabar sa shine haramun kenan gaga an samu masala da haka in mutum ya rage liman yin ruku'i ko dagowa daga ruku'i to baya da sallah wannan shi ne zace mafi inganci Allah ya dacar da mu mun bai wannan to a fatawar malam yace nan dan ka rage shi a ruku'i babu laifi ba ta bata sallah sallah ba ta bace ba sai dai ka aikata haramun sannan kuma daidaita da liman makaruhi ne wannan shi da sharuɗan da ya kamata kowane mamuya ya cika daga kuma yanzu ma mu yanzu sai a hankali sai godiya ko Allah ya samu wanye lafiya sallalan tayina ake tayi wallahi wallahi tayina ake kuma haso ake a mutu a shiga aljanna kuma saboda ita muka zo duniyar fa to sai fasali na gaba malace faslun al-afdalu an yaqifa ar-rajul al-wahid an yamin al-imam yanzu zancan limanci za a yi idan ka zo za ka yi sallah limatu ɗaya ne a masallaci to in zaka tsaya ina zaka tsaya gare sa malace al-afdalu mafifici an ya kifar rajul al-wahid an yamin al-imam ka tsaya da magal liman damal liman zaka zaka tsaya duk da wasu daga cikin malamai sun ce ba za ku hada kahu da kafa da kafa da shi ba saboda shi liman ne ko kun bayyana ana buƙatar ya dan gabace ka wannan kuma wasu daga cikin malaman malikiya uwayen mu Allah ya kara musu rahama ko kun bai ci karatun amma dai an yake ba tsayawa za ka ku daidaita da shi wal ithnani fasaidan khalfahu daga mutum biyu abin da ya sama sun tsaya ne bayan liman suna tsayawa bayan bayan liman ku kun bace karatun mutum daya zai tsaya dama da liman mutum biyu da abin da ya huce biyu za su tsaya bayansa malaka wata sihhu salatul ma'mumi idza taqaddama ala al-imami sallar mamu tayi in ya gabaci liman in ya dan wuce liman in ya dan wuce liman to tambaya in yayi ta gaban liman fa yanzu misali misali yanzu wannan liman yake tsaya ba sai masallacin ya cika ciki da waje bayan ba huri sai na zo sai na tsaya gab sai ti da liman ko kuma eh ba ina ni gaban sa ba gehe gare sa amma na dan gabaci shi ba na shiga ba shi ta sallah gaban liman qata'an afatawfat afaintar ba ta yi ba mahama kana al'amar ba a sallah gaban mutum guda ne ake yake tsayawa gaban liman ana sallah gawa eh shi shi kai yake tsayawa eh shi ma ai aza shi ake yi ko da yana tsayin to sai dai ya dawo baya amma baya shiga gaban liman fatawar malamai shi ne idan ka tsaya gaban liman kai sallah to mutum zai ce to in ba huri masallacin fa wannan suka ce wasu sai sai ka jira wani ya kada ka ji wani masallaci saboda matsalar shi liman shi ake aka sanya gaba ko mun bace karatu to amma in ya cika sai dai kalaya ana laya daura da liman amma gabansa ba a shiga gaban liman duk da wasu ka ce ba laihi da mutum ya shiga ya dan gabaci liman malike cewa idza taqaddama lakinnahu yukrahu sai da an kyamace wannan idza kana li ghairi darurat in babu darura wa tajuzu salatu munfaridan khalfa as-saff sallar mutun daya bayan sahu shi shi kare ta dai kusan akwai hadisi dake cewa la salata liman salla khalfa as-saff aga ne ba sallar wanda yayi salla bayan sahu shi kare ka zo masallaci Allah ya sahun farko ya cika sai kai sallah kai kadai a sahu to hadisin yace ba sallah abin da hadisi yake ni ma'ana kamar baka da ladar abin nan ladar sahun ko da ladar da ake bayarwa kamar ladar tawayyaya ce in za a ba su lada 100 miliyan guda guda to kai bai wuce a baka 500 ba kaga ai an samu matsala ko to ya zake suka ce shine usul kuma suka ce zaka zaka samu ne kadan matsa ka shiga cikin sauhun in ku kuma kana tunanin wani zai iya shigowa to ba lahi in kuma ba haka ba sai da ka jayo daya cikin sauhun ku daidaita da shi to amalikin ti babu lahi kai sallah bayan sahudu da mu muna ga ba laifi ba laifi kai sallah bayan sahu amma daidaitawa cikin sahu shine abinda aka fi kauna saboda daga cikin alkhairin sahu ko jama'a yana sanya soyayya tsakanin mutane sahu yana kuma daidaita cewa duniyar ta kowa ɗaya ne kuma san wannan fa har yanzu fa wasu ba su iya hada sahu ba kullum malamai ta karatu suke yana da ka je ka zo masallaci ba ga an ce a daidaita sahu ba amma sai dai abinda limamai ba sa yi shine ba sa karantar da mutanen ya ake daidaita sahun ko kun baita ka ce a daidaita san wani bai sanya ake daidaita sake mutane bayani ai annabin Allah bayani yake mutane sau ana daidaita shi ta hanyar ba ta an yatsa karami ba a'a ta hanyar duddige da diddiki so ake duddigen ka da diddigen abokinka makocinka a sallah su hadu ka fadar ka da tashi su hadu shi da sahu shi ne daidaita sahu ko kun baita kaga idan diddige zai da hadu kenan kafar ka za ta kwale da tashi kuma abun zai sanya ku kalli ina alƙibla ina ba ta kuna fahimta daga lokacin da ka tsaya dab alƙibla to in wani yazo ya tsaya alƙibla shi ma ya tsaya tsab ya hada dirigen ka da nasa to sawun ya daidaita to kuma lokacin da ka fada ta dirigen ya hadu kuma ka fadar da ikon Allah ta mahaduwa take yi to wannan shine da ake daidaita kuma ba a gude shi ne cikin saukun ba a matsewa ka sa akwai wanda za a zo a yi sau sai an tahi ruku'i an taso su juya kaga akwai wani wurin mutum guda saboda tun tsayuwar sahun wasu sun sun doka da fadi shi kuma abin ba ko kowa ce eh sallah ce akan su so ake kadan daidaita yadda ba za ka takura ba kuma ba za ka takurar ba dan la darara wala dirara ba cuta ba cutarwa addini ko kun fahimta Allah jama'a mu dinga mu dinga jin tsoron Allah a cikin babin gyara sau wallahi har masallacin ahlus sunna akwai matsalar gyara sau ta ba ma ake yi kaga sahun nan wani daga wani musamman yanzu musamman abin da sauki gashi nan tafi mukitta a masallaci da tire layi gashi nan sai a ta layi na gaba amma wani dole sai ya saba layi na baya tana daga mutane sun fito daga masallaci suna ta bakin rai an kare sallah an fito ana ta bakin rai duk daga cikin rishin daidaita sahu annabin Allah cewa la tasuffuna sufufakum aw la yakhlifanna Allah baina qulubikum ko ku daidaita sahun ko kuma Allah ya juya zukatanku kaji kawai kawai wani sai a hankali kawai bashi baka ta ganin mutum kana kyamarsa Allah ya sauke malta wa yukrahu tafriqu sufuf min ghairi dawratin an kyamati raba sahu ba da larura ba wa yajuzu an yusalli al-mamuna fi makanin a'la min makanin imami kuma ya halitta mamu ya yi sallah a hurin da yake sama da inda liman yake ina ke da kawai bene etage za ka iya yin sallah saman bene mamu liman yana ƙasa amma ba zai bar liman ya ba da sallah a bene kai kuma kana ƙasa kai za ka yi sallah liman yana yana ƙasa kana amma liman yana sama sai ba za ka ba za ka bi su ba mun ba ci karatu malaka cewa illa an yaqsir bi zalika al-kibar sai in kamar ka ne cewa ai dan alfari misali sai alaji ya gina masallaci alaji ya gina masallaci sai ayi zubi sama sai shi daki saboda shi na alaji sai yake saukowa shi kawai lasfika tana kai mai ko kuma kun gane nan ana sallah amma duk abin da ake yi yana yana ji to ya halitta sallah ta yi sallah ta yi kaga akwai nuna girman kai da ji shi da kai ko to daga sallar sa bata yi ba sallar sa kwata kwata bata yi ba amma in masallaci ne hawa ba laifi wannan ba laifi fatakunu salatuhu batila wala yajuzu an yusalli al-imamu fi makanin arfa mimma alayhi ashabuhu bai halitta liman ya yi sallah sama da mamu shi yana sama su suna suna ƙasa in illa in kana fi ghairi safina in ba cikin jirgin ruwa bane in a jirgin ruwa ne ba lahi kusan bato ko hawa hawa ne to in a bato ne ba lahi amma in ba a bato ne ma da ce bai kamata ba fa in kana yasira in kuma cikin masallaci ne sai aka yi aka da yin zubi kadan sai an hayo shi ma ma da ce ba lahi walam yuqsad bihi al-kibar shi ma in ba ana nihin ba ana na girman kai dan azan ai ya isa bai tsayawa gaban da kowa suka tsaya kusa akwai wanda su ba sa tsayawa da wallahi akwai malaman da saboda malinta sun kai malamai wallahi ba sa jira da sau na rantsi da Allah saboda ya kai gingime mai malami shi kai kadan yare da sau da kuma bai ba da sallah sai dai a bashi shi shi kadai ke tsayawa akaraka Allah Allah ya ƙara girman rawani amma a koma makaranta ya annabin Allah ya sallah ya maza Allah ya sallah ya ai ai annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba yarda bai taba yin haka ba bai taba yi ce don girman sa da sahabbai sai yake ba ga shi hadisi mun karanta wa umda ba cewa ya zo gidansu Anas ya ba su sallah ya tsaya gehe kaga ya daina ta sahuda da shi kenan ko Allah ya kara mana san annabin Allah malike cewa in kana aksar min zalika fa inna salata sahiha in ba girman kai ba ake ni to sallallahu alaihi wasallam wa in kana aksar min zalika batlat alaihi wa alaihim in kuma sallar ana yi dan nuna isa da mun mu ne suwa ne to gaba da sallar mata lalace to sai kuma abin da ya shafi sallar juma'a shi ma wani karatu ne mai zaman kansa malai ce faslun fasli ne zai rabe mana sallar juma'a kusan juma'an nan fa har yanzu wasu tayina suke suna har yanzu tayina akai malace aljum'atu fardu ainin juma'a farilla ce wanda wani bai doke ma wani ita in kaji an ce fardu ain shine wanda wani baya doke maka yanzu kamar kamar sallah azhar sai ka ce babanka kawai na ga kun gaji baba bari yi muku azhar yana yiwa ba shi ko garin mahaukata ba a wannan aiki saboda farilla ce ta ainihi fardu ainin ce to ita juma'a me ma'anar juma'a ma ita juma'a ai sallah ce da aka danganta da wuni aka suna mata da sunan wunin kasancewar gudi ne mai tarin alkhairi da albarka idi ne na musulmi na sati idin musulmi ne na sati ita juma'a kuma annabin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a wannan ranar aka aihi annabi Adam a ranar juma'a Allah ya halici annabi Adam a ranar juma'a aka sanya annabi Adam cikin aljanna a ranar juma'a ka fitar da annabi adam zawa duniya sada kuma a ranar juma'a za a yi tashin alkiyama idan alhamisi ta zo aka ce yau alhamisi ce to duk wata halitta a duniya tana cikin ɗarɗarban da mutum halitta guda biyu halittar na mutane sada suna ganin wata ilita ce alhamisi kin ƙarshe to juma'a akwai alkharrai a cikin jama'a kun ga juma'an nan wallahi ka kai wasa da irin juma'a daga cikin manya-manyan ababen da ake so ka lura a juma'a ka zamanto kana sanya kaya masu kyawu wajen sallar juma'a in zaka je juma'a mala a dinga kure a daka eh a dinga kure a daka a dinga dokar wanka a fesa tirare ka dibi kaya masu kyau a kayan ka ka dinga sanyawa amma tsakani da Allah mu ji tsoron Allah musamman ma ya ci dai eh nan wata gaba nan ha kaga ku kowa da jallabiya da dan guntu wanda yake ce dan reje wai an yi masallaci amma wai in za a tefa kawa zaka ga an yi steel an yi shoko an fesa tarare an yi siraj an kama an tai jami'a amma in za a masallaci kowa da dan guntu wannan sa da ya dogo jallabiya sa ko guga ba ta da dan tafisa ya kama hayya Allah ya sauke dan Allah jama'a dinga in za a je masallaci a dinga dokar wanka annabin Allah yana sa kaya mafi kyawu a cikin kayansa ya je juma'a sannan kuma ranar juma'a ana son ka yawaita wa manzon Allah salati kuma karanta suratul kahf kuma kai wanka kabarin koda baka karanta duka ba karanta ayan goma farko kuma in zaka in zaka je mun masallaci to kai wanka irin na janaba akwai lada akai za a baka lada sannan kuma kai gaugawan tafiya kakka bari sai an fara huduba kaje ko sai za a tare sallah sifa ce ta munafikai kuji da kyau duk wanda dabi'arsa baya tafiya masallacin juma'a sai an za a tare sallah kullun haka yake yi ko sai ana huduba to akwai alamar munafici tare da shi akwai alamar munafici tare da shi dakka dinga gaugawa let Allah tafassau ila zikrillahi Imam Sa'id ce fa badiri wasabiqu ku gaugawa ku tsere tsere ku gangan zuwa masallaci sannan kuma daga cikin abin da bai halitta daga lokacin da aka kira sallah na biyu kuje da kyau ana kira sallah nawa a ranar juma'a biyu sallah juma'a ko to idan aka yi da farin aka yi kira na biyu haramun ne saye da sayarwa haramun ne ata'an haramun ne in ko ka saya to kai cikin haramun in ka sayar ka sayar cikin haramun ko ba masallacin da kake sallah bane ko ba naku bane ko kun fahimta in dai an kira sallah to kawai komai tsaye da waki komai tsayar waki so da muhimmanci wannan wannan sallar kai fa ranar juma'a fa Allah mala'iku ke gare sa masu kamara su zo masu resan sekin mutane idan idan lokacin yayi suna zawa tun washe safiyar juma'a su tsaya a masallaci duk wanda ya zo za su rubuta sunansa duk wanda ya zo za a rubuta sunansa idan liman ya shigo sai su linke takardun su ma su zo cikin sahu su zauna kaga duk wanda ya zo bayan liman ya so akwai sunansa kaga wannan yana fi kaga shi wannan sai da ta yashi a sami kiɗin muhammada aiki ya same sa Allah ya datar kaɗan daga cikin abin da ya kamata mu sayin kuma gaugawa zuwa wajen juma'a alwace duk wanda ya zo a lokacin farko to kamar yayi yayi yayi yayi kyauta da raƙumi ne ko lokaci na bi kamar ka bada sa lokaci na uku kamar ka bada eh rago ko lokaci na hudu kamar ka bada zakara lokaci na ƙarshe kamar ka bada kwai saboda Allah yanzu wanda ya bada sadakar raƙumi ɗaya yake da wanda ya bada sadakar kwai eh kabi wanda Allah na'am Allah ya datar da mu mala yace aljum'atu fardu ayn was-sa'yu ilayha wajibun 'ala al-ba'idi قول النداء بمقدار ما يدرك على القريب بزوال الشمس وقيل بالآذان مالته السعي غوغاوا إليها زوا صلر جمعة واجب واجبي ne kai gaugawa dole ne alal ba'idi akan wanda yake nesa qablan nida'i gabanin a kira sallah tun gaba sai a kira bi miqdari ma yudriku gurgurdan abin da zai samu gwargwadon iya abin da zai ɗauke shi lokaci ya zo ya samu kiran sallar ko ya riski sallar wa alal qaribi wanda ke kusan masallacin kuma bi zawali shams lokacin da rana ta karkata wa kila ga ce bil azani idan aka kira sallah wanda yake kusa da masallaci to mu yanzu mu yanzu sabanin haka ne wanda ke nesa yana daga zawwa masallaci bisa da wanda yake kusa bal ma wasu ba su malike shagon su je masallaci sai illiman ya fara innal hamdalillah sai ga ana like shaguna an tahi Allah ya sauke kudin ga wanga kudi wanga dukiya musiba ce wallahi wallahi musiba ce la hawla wala quwwata illa billah kaba Allah lokaci kawai ya zanji dali amma ba yanzu ta wajen zawara ta daure ke like shago wallahi daure ke like shago in zai je wajen hira daure yake liƙe shago Allah ya sauke wakila bil azan suka ce a wanda yake kusa da masallaci ana kiran sallah shi kawai aje komai ya zo amma wanda yake nesa da masallaci shi kuma gurgurar lokacin da zai doke shi ya zo masallaci wali wujubi hasabatu shurutin kafin ta wajiba akan mutum sai ya cika sharadi guda bakwai kafin juma'a ta hau akan mutum sai ya cika sharadi guda nawa na farin at-takalif dole sai ya zamanto mukallaf ne mukallaf kuma shine wanda yake aqil baligh wanda yake mai hankali kuma baligi daga wanda yake mahaukaci sallar juma'a bata hau kansa ba wanda yake karamin yaro sallar juma'a bata hau kansa ba mun bace karatu masha Allah fala tajibu ala sabi daga ba dole bane ba tilas bane yaro karimi sai ya je amma aje da su shine mafi a'ala walal majnun haka ma mahaukaci wa nahwihi ma da ma makamance su wanda wanda yake guddare zo ba dole ba asaji nabi al-hurriya ya zamanto shina da liberté shina da incin kai ba bawa bane saboda wala Allah ya zamanto in bawa ne a wannan lokacin kuma ubangidansa ya sanya sa aiki kuzan bawa fa ba dai je aikin hajji ba sai da izini mai gidan shi daga cikin sharuɗan tahiya aikin hajji kaga zambawa shi guda biyar ne na farin al-islam al-aql al-bulugh al-hurriya al-istita'a bawa shi ba dole bane ba dole Allah bai dora ba bai zan shar'i sai ya saka sai ya samu hurriya sun lokaci kuma da ce eh fala tajibu ala abdin baya wajiba akan wanda yake bawa wala man bihi sha'ibatin hurriya ko kuma wanda akwai wani birbishin bauta a kansa misalin mukatab mutum ne bawa sai mai gidansa ya ce je ka bani miliyan biyu ka fashi kanka misali tukare ya za ya samu miliyan biyun nan sai ya je yami sai ya je ya yi aiki ko to kaga wannan kaga be shi ana ce masa mukatab bai ta bautar ba amma kuma yana da shi yana sa ran zai fita kaga irin wanda ma a musulunci ana taimaka musu irin su ana taimaka musu hukun baita ana taimaka ma ire-iren waɗannan mutanen to kaga shi shi ma bata zan wajibi kansa ba wala Allah sauda yana ta kokarin ya samu incin kai wallahi mu gode ma Allah ko wallahi alazim mu gode wa Allah Allah ya mana ni'imomi masu dimbin yawa yanzu bak shekarun baya da aka ta fama da bayu ila aka ta kasuwancin bayu a ƙasar nan a ta Afirka turawa in suke ta ɗaukar mutane ana tahiya da su ita Europe ba ta ce ke yi ba Europe ke zauwa Africa da kayayyaki saboda ta riki kowa wayewa a duniya ta zo da kaya irin abin da ba ma da su a nan mu lokacin ba a san TC ba kuma ba a san madubi ba eh ba a san cakwala ba shakwala wannan sai a zo katan kauye guda gari guda amma guda za a ba sarkin gare ta tarbayi mutane ya bada sai a ba shi madubi sai ya kalle kai ne da katar wannan ya bude hakora ga sai ga shine shine na kuma shine can sai su tattaro bayan su zo ina su zo America sai su sai da wa'annan bayan kogon bai ta sai su sai su kuma America bi suke da bayu noma suke yi suna noman rake saboda yin mi yin sikari suna noma rake saboda da kuma abin da ake hada giya to sai kuma ita Europe kin heta sai ya ta sai sikarin da kuma giyar ta kai ta kai can Europe ta sai ta dauko kuma wasu kaya ta zuwa Africa haka aka tai Allah ya kawo mana ƙarshen ƙarshen al'amar wallahi al-fadlu wal minna ma duk da haka mu bayu ne na Allah ya kaji akan ka cewa shi Allah raqibun alayka yana sa ido akan ka mala ce walakin yustahabu lahu sai dai shi wannan mustahabi ne akan sa walis sabiyyu huduruha mustahabi ne yaro yazo juma'a as-salisu na uku az-zukuriya mutun ya zaman to namiji mace ba do cila sa mata mata sai ta je juma'a mace mace bai zan tilas ba sai ta je juma'a eh musamman irin wannan zamanin da muke ciki zamanin fitina ɗan mata ba sa fita sai an yi sai an yi kwalliya ai na sha faɗa na ce muku da mu nan muna da ɗabi'a da al'ada ta mata su je masallaci ko da duk wasu gaya daga shi na shan shisha ya kowa masallaci sau da aida man zaman da ake na shan shisha na kallon ɗiyan mutane na to sun je masallaci sai akwai can. Allah ya samu wani lafiya Allah ya datar da mu na da haka azzukuriya fala tajibu ala mar'ati ba ta halitta akan mace ba ta zan wajibi ba ita mace za ta yi sallah azhar ne a a gida الرابع انه الرابع انه الاقامه ya zamanto yana zaune kana cikin gari fala tajibu ala musafir baya wajiba akan wanda ke cikin bulaguro kai ne ka zaka je yamai kana saman hanya bai zan wajibi sai ka sallar juma'a kawai azhar zaka kuma azhar kin ma kasaru wanda eh kana misali kun ta kwanne ga shara bai zan dole ba sai ka juma ba ba waji bane kawai zaka nemi wuri kai kasarun karaka aka guda bi ka kama hanyar ka ta tafiya mun gane to kuma ko da ka zo ya mai kin misalin ko da ka zo in dai ba kwana hudu zaka yi ba zaka haura ba kwana hudu to ita ma juma ba ta haukan ka ba misali sai ka tafi jami'ar alhamis zaka dawo ran rasa mai di ita kanta juma'ar a wannan lokacin bata wajiba kanka ba saboda ai akwai abun da yake kai shi mai tahiya cikin Allah ya rukhasa masa an sauka masa wasu wasu ababe malati illa an yanwi yanwiya iqamata arba'ati ayyami sai in yayi niyyar yin kwana hudu al-khamis na hudu al-istitan bi mawdi'i yustan fi shine a samu istitana hurin da ake zaune a cike zaman to hurin ana rayuwa ba a sallar juma'a da daji ba a yi ana yi ne inda ke da kwai gari asaris na bi alƙurbu ya zama to kusa ne bi haisu la ta kunu min hafi waƙti ha al'aksar min sasti amyal kada ya ta huce kilo guda uku iya abin da ake da bukata wa huwa alƙadarun ladin ya bulugu sautun rafi idan karatin rihu sakina wala aswatu hadi'a wal mu'adhin sayyitan in har ladan yana da sauti ba na nan can kayan laspilika yanzu da ke da kwai laspilika a inda ke da kwai ba kayan sauti misalin adaji to in kana kusa in kana nesa ba ta zan wajibi gare ka ba to ya ake gane kana kusa shine kar ka wuce mil guda uku kar ka wuce mil nawa mil guda uku suka ce mil guda uku kuma shi milkin nan guda uku ɗauka metar guda metar uku kilometer guda guda uku ta yadda in babu motsin komi to in aka yi kuwa daga nan zawa inda kake daga masallacin juma'a zawa inda kake kana ji illa dan yana kiran sallah daga masallacin zawa inda kake in komi ya tsaya babu circulation iska komi na normal ana ita normal in ya kira sallah kana ji to ana sa ka cikin wasu ke kusa da masallaci mun bayyana daga in kuna tungar noma sai da manto kana jin kiran sallah to sai ka je masallaci amma in har ba ka ji za ka yi sallar azhar kin kare mun bayyana ka kun taye suwa gona inda kuke ka ji kiran sallar ranar juma'a to sai ka zo masallaci fa amma in baka ji ba to kawai zaka sallar sallaka ta azhar ne Allah ya sauwaka ma addinin musulunci wallahi akwai sauki eh ba sa ka dole sai ka baro garin ku ka tafi can dan ka nemi garin da zaka ba sa ka ba kawai kai Allah ya ga darurar ka ai da ma Allah ya dubi zukata ne ko Allah ya dace da mu mala ce wa mabda'u al-amyal ath-thalathati min al-manari to daga ina ke lisa mil uku wasu ka ce minal manar daga manaran masallaci wannan manarar ta masallaci wasu ka ce a'a min tarfil balari daga ƙarshen gari bakin gari daga nan zawwa garin ku kilo uku suka ce a'a daga manaran masallaci zawwa garin ku kilo uku wal milu alal mashhir kama sayati alf zira abin da ake cewa mil akan zance mafi inganci kamar da zai zo malta shine zira'i zira'i ɗaiɗai zira'i dubu zira'i haka shine zira'i na dauka zira'i daya to zira'i zira'i dubu shine mil daya idan mil dubu zira'i dubu uku shine mil daidai a kwatankwacin abin da ake da bukatar ka ka zo wattahdidu bil masafati al mazkura inma huwa fi haqqil kharij an balad al jum'ati wannan fazancen da ake cewa mil kaza mil kaza da aka iyakance akan wanda shi garin su babu juma'a ne wa amma man huwa fiha amma wanda yake cikin gari duk nisan garin ku inda cikin gari na kuci yanzu kaddara a ce duk tawo babu masallacin juma'a duk tawo kaf masallaci guda ne ke da kai kuma sai ka zo sai ka je university to tun da inda kake haika za so ka zo don kai sallah kullum duk cikin gari guda ne mun fahimci karatun Allah ya datar da mu mala yake cewa walau kanat walau kana min almasjid ala sittati amyal koda zai kama kilo shida da masallacin ku to sai kaje as-sabi'u nabiyu as-sihhatu kazaman to kana cikin halin lafiya fala tajibu alal marid wanda yake kwance yana cikin jiya baya baya wajiba a kansa ana maka serum baka da lafiya to daka bai zan dole ba sai kaje sallar juma'a wa in sahha aula an tuqamu lazimatu in kuma ka warke gabanin lokacin sallah shi ka mimije ka dan hada yan kwaya ka tashi ina ce kwaya ne hawa yanki da niyo ba wancan kwaya ba kai ina ne hakki ne ka hada maganin hadiya eh to sai ka Allah ya taimake ka cikin iko Allah ka mimije kawai malam sai kai masallaci ka ce a ai riban da lahiya kuma sai a dawo ganin ka ai shekara cin naman kashi Allah ya kawo kenan lahi kalau mala yace wali adaiha arbatu shurut kuma ba da sallan mala da sharadi guda guda guda lokaci yayi to mu kwana anan kenan insha Allah sai wani sati eh eh bajuwa jiwa ka gani minti nawa sha biyu ke da kai muna yi mu yi da fasalin eh lokacin sallah ya ko eh to mu tsaya da hakatun lokacin sallah yayi Allah ya sanya albarka cikin abin da muka karanta muna fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu jama'a kada mu manta satin da ya wuce na bada wani asabe nace menene hikimar ita mace ba ta shiga gaba ta bada sallah sai ta tsaya tsakiya me hikimar muka ce wannan satin zamu zo da maganar ko ina saurara eh cikin jinsu su ai mun karanta cewa ba ta ba namiji sallah eh jinsu na mata miye hikima hikimar hikima na'am Na'am? Bismillah tafaddal. Eh? Saboda saboda mace akwai sallah ta bace shukran daga ciki akwai wannan barakallahu fiki da mi kuma hikimar suna da yawa daga mi da mi kuma eh ba kuma shi annabi namiji da kuma shi ake koyi da shi sallallahu alaihi wasallam na'am daga cikin hikimar jama'a mu takaita tun lokacin yayi eh hikima ta fara inji malamai suka ce harkar limanci har gashi ta jagoranci haka ne shi kuma ita mace la taslih lil lil wilaya kamar yanayin da Allah ya halicce ta ba ta iya jagoranci yanzu misali sai a ce an samu mace liman kaga akwai a wata tana samun kwarkin take hutu ko kun baita kaga an samu mi an samu matsala ko an samu matsala dai kenan sannan kuma duk al'umma da mace za ta za ta jagoranta to sai an samu garar cikin al'amari sai an samu matsala ciki lan yaflihu qaumun walla amruhum imra'atan annabi ce ba cin nasara da al'umma da mace take take jagorancin su kuma za a samu jiji da kai takabburanci yanzu ba in mace mace cewa ko gano ta in ka shigo cikin gida sai ka kira su ka kinka kira sunan abuke zamanta to ta wannan bangan wata samu wata faga hukumar ta to kuma yanzu kai aka sa matar kai liman ba ka dole kuma ka bi a hankali ba ba ta kurawo a kauli ya wallahi daga yake mai suna da yawa ita dole ta tsaya a a sawasiya da wannan kuma in ta da kishiya misali ita da abuke zama daga ce ita ce liman ba san ko har hararo abun ba ko Allah ya datar da mu abinda mun ka faɗa da to gaskiya Allah ya ba mu lada uskuri Allah subhanahu wataala ya gafarta muna wa subhanaka allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته